بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 23 ga watan ramadan shekara ta 1444 muna kuma 14 ga watan 4 shekara ta 2023 allah kaddara mana zama a wannan masallaci na kofar arewa a garin gumar a karatun alkur'ani mai girma da ban fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore jiya mun biyo isra annabi musa alaihi salam zuwan shi ganawa da ubangiji da barnar da asamiri ya fayabar da ita a cikin banu isra'ila ta me ta samar musu dan mareke rukansa a matsayin abin bauta da kuma bauta wannan dan maraken da aka yi akwai cajar da akwai cajar complete da kuma bauta wa shi wannan dan maraken da aka yi mun ji yadda aka yi shi annabi musa alaihi salam ya tambayi annabi harun menene uzurin shi akan abin da ya faru ya tambayi banu isra'ila menene hanzarinsu akan abin da ya faru yanzu kuma kanwa uwar gamu shine ake da bukatar a tuhuma menene hujjar shi kan barnar da ta faru cikin banu isra'ila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a bayan abin da ya faru sai annabi Musa ya juya ga Samiri ya ce fa ma khatubuka ya Samiri ma sha'anuka ya Samiri kai kuma menene al'amarinka menene sha'aninka dangane da abin da ya faru me yasa aka samu dan maraki har aka kai ga bautar dan maraki qala sai ya ce mashi basurtu bima lam yabsuru bihi na ga abin da su banu isra'ila ba su gani ba ai ra'aitu malam ya rahu ni abin da na gani su shine ba su gani ba malaman tafsiri suka ce zuwan mala'ika jibril ya gani wajen annabi musa alaihi salam akan wani doki game da muka ambata a jiya to wannan sawun dokin sai zuciyarsa ta gaya masa in aka ɗauki wannan sawun aka cakuɗa zai iya haifar da wani abu da 'yan adam ba su san menene wannan al'amarin ba ina yace masa basurtu bi ma lam yabsuru bihi fa qabtu qabatan min asarar rasuli sai na jinki wata jinka min asarar rasuli daga sawun shi mala'ikan da naga ya zo gurinka fa nabastuha sai na watsa wannan jimkar da nayi da wannan kayan adan da na narka a jikin wannan dokin da na sarrafa ya ce wa kazalika sawwalat li nafsi haka dai raina ya gaya min in an haifar zai samar da wannan abu wa kazalika sawwalat li nafsi to a wannan jawabin da yi akwai hujja ko babu hujja sannan abin da aka yi ranka ya raya maka ya kamata ya zamanto Allah ne har ya zamanto abin bauta ne har a ce annabi Musa ya manta Allah shi wa kazalika sawwalat li nafsi na'am قال فافهم فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننظر
na'am to annabi Musa da ya gama jin uzurinsa kuma na inda zamu lura kenan kowane bangare annabi Musa ya bashi dama ya ji maganar menene annabi Harun ya ji menene maganar banu Isra'il ya ji kuma maganar shi Musa sami yanzu kuma zai zo da hukunci kala sai annabi Musa ya ce fazhab to kai samiri tafi fa inna laka fil hayati an taqula la misa kana da wani ukuba daga wajen Allah madaukakin sarki fil hayati a wannan rayuwar ta duniya kafin Allah ya dauke maka ita an baka kawai alfarma guda daya ko an umarce ka ko an ma'ukubar abu guda daya menene wani akubar shine an taqula la misal shine ka rika cewa la misal babu cuɗanya babu shafi in shafa shine aka ce to tun daga wannan ranar shi bai da izinin da zai taba wani dan adam duk wanda ya taba to sai ya ji kamar an goga masa kaikai da wata bala'i haka shi ma dan adam idan ya goge shi to akwai bala'i in ya shafe ka ko ya shafe ka ko ka shafe shi to an haɗu da bala'i ya dinga jin raɗaɗi da susa da bala'i da ƙaiƙai a jikin jikinsa zamansa lafiya kawai kuna gefe yana gefe amma ku ya samu gogayya da ɗan adam bai isa ya samu gogayya ba tun daga wannan rana ɗin wannan ita ce ukubar da Allah ya masa tun a nan duniya kafin kuma in ya mutu Allah mai ukubar fatar da bayan Allah da bauta ma wani Allah da aka yi a sanadiyar shi fa inna laka fil hayati an taqula la misal wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma kana da iyaka da ba za ka tsallake mata ba shine iya ajalin da Allah ya dauka maka wango ila ilahika kuma tsaya kai duba zuwa ga ubangijin naka ai ka ce ha za ilahu kuma ilahu Musa fa nasi yana nan Musa da yazo sai ya ce ba ubangiji na bane ba wanzur ila ilahika kai duba ubangijin naka yanzu alladhi ghalta alaihi akifa wanda kana ci kake tabauta a gare shi baraka kai da zamu da ubangijin naka lanuharriq annahu annabi Musa ce yanzu zamu kone shi kurmus sai kaga jifan da asamiri yayi na kayan ado jefawa ce ta narkawa wanda zai zama ruwa da za a sarrafa shi kuma konawa da annabi Musa zai masa konawa ce ta kurmus wanda ba za a amfane shi ba sai ce lanuharriq annahu zamu kone shi kurmus sai ya zama toka sun malanan sifan na hofiliyan minasfa sannan kuma sai mu heƙe shi a teku heƙewa ta har abada da ba za a sake amfanuwa da shi ba wannan annabi musa ya wani hukunci da hine na zama lafiya idan aka ni ala aka da cewa kaya ne na ado zinare ne dukiya ce mai amfani aka ajiye to har yanzu fitina ba ta kare ba amma a ƙone ta a lalata ta to wannan shine zama lafiya har abada ba wanda zai sake ganin abu baranta na amfanuwa da shi ko kuma tunanin ubangiji ne ya sake dawowa a kansa yasa ce lan harriqanahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sai kuma ya juya ga banu isra'ila tunda an kone ubangijin to waye ubangijin ku sai ce ina ma ilahukum abin sani abin bautar ku kawai allahu shine allah alladhi la ilaha illahu allan da ba wani abin bauta sai shi ya sake gaya banu isra'ila daga yau kar a sake bauta wa kowa in ba allah ubangijinku ba shi kuma allah a matsayinsa na allah wasi'a kulli shay'in ilma iliminsa ya yaurace komai ya san komai yana ganin abin da yake faruwa ya san matsalar kowa ya san maganin matsalar kowa
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا
Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazalik kamar yadda na baka labarin annabi Musa a wajen kwana hudu ko kwana uku muna ta tattaunawa tun daga haihuwar shi har lokacin da ya ga wuta har lokacin da ya dawo banu Isra'ila dauki ba daɗi da shi da Fir'auna yadda aka yi da 'yan zago bayan an tsallakar da su yadda aka yi fitinar Musa a samiri Allah ce to yadda muka baka wannan labarin kamar haka ne na qussu alaika muke labarta maka min an ba'i ma qad sabaq daga labarin al'umman da suka gabace ka wani lokacin na annabi wani lokacin na masu mulki wani lokacin ma labaran hadda na aljanu kazalika na qussu alayka min anba'i ma qad sabaq kai kuma na eh kai kuma sai Allah ya ce mashi wa qad atainaka haqiqa mun baka min ladunna daga wajen mu zikira shine alqur'ani mun baka alqur'ani wanda cikin shi ne akwai labarin al'umman da suka gabace ka akwai wanda za su zo a bayanka akwai hukuncin abin da ke faruwa a tsakaninku kuma akwai matsayi da alfarma a gare ka in ka rike wannan alkur'ani
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا na'am Allah ya ce man a'rada anhu wanda ya juya ma wannan alkur'ani fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra to zai dauki nauyi a ranar gobe alkiyama duk wanda wannan alkur'anin ya zo mai aka karanta mashi ya juya baya ya ki aiki da shi to zai zo da nauyi ne nauyi ne dauka ma kanshi a ranar gobe alkiyama dan haka kana shugaba a gaya ma alkur'ani ka ce ba lokacin bane kana mutum dan adam kai da ba kowa ba a gaya ma ka ki aiki da shi kana mai kuɗi ka ki aiki da shi man a'rada anhu wanda duk ya juya ma alqur'ani fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra zai dauki nauyi ne da zai zo da shi a ranar gobe alqiyama khalidina fi wannan nauyin alama ce ta azaba ko mutum zai tabbata cikin wannan azaba wa sa'a lahum yawm alqiyamati himla wannan dako ya yi muni a ranar gobe alkiyama Allah ka saba ma cikin wanda za su yi shi يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ya ce yau mai yin fakofin su ranar alkiyama ita ce ranar da Allah zai sa a yi hura cikin ƙaho wa na shirul mujrimin Allah ce za mu tado mu tattaro masu laifi yau mai izin a wannan rana zurka da korayen idanu wani alama ce ta cewa za a birkita halittun mutanen da ba za su samu rabo a ranar gobe alkiyama ba da yadda mutum ke da kyan fuska da kyan halitta a duniya in aka tashi alkiyama sai an turbine fuskar ta koma baka irin idanun kuma ya kore korayen idanu haka mutum zai zo filin alkiyama wani alama ce ta an taɓe allah ka rufa mana asiri يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا to idan an tara mujirmai a wannan ranar suka ga fuskokinsu sun tabbatar azaba za su shiga sai Allah ya ce ya takafatu na bainahu zaka ji suna magana ƙasa ƙasa a junansu us us to har a ranar alkiyama sai an yi musu ya takafatu na bainahu illa bisum illa ashara idan suka yi us us za su ce wallahi mu zama mu da duniya ba mu ga amfanin sa ba duka ma kwana nawa ne muka yi aske duka kwanaki guda goma ne illa bisu illa asha ƙarhen kuskus da menene ma iruwa zaman menene daɗewar da muka yi a duniya nawa ne kwanakin da muka yi shekaru nawa ne muka yi da muka jawa kanmu wani azaba da bala'i to masu ƙididdiga cikin su ne za su ce masa illa bisu illa asha kwana goma ne kawai kuka yi
نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah ya ce na hannu a alamu bi ma ya gudu mu ne mafiya ilimi akan abin da suke faɗi sun yi kuskus Allah ya san kuskus ɗin ya san sakamakon kuskus ɗin ya san ƙarshen kuskus ɗin duk abin da aka faɗa ya sani na hannu a alamu bi ma ya gudu na ibi ya kudu amsaluhum tsarikatan wanda ya fi su dacewa a cikinsu shine za ka ji lokacin da yake cewa illa bistu ba ku zauna ba a duniya illa yau ma face kwatankwacin wuni guda ɗaya wanda ya ce kwana goma a gurin Allah ma kuskure wanda yake da ɗan dama dama yar hujja hujja abin a kalla a magana sahihi wanda ya ɗauka iyaka rayuwar duniya wuni guda ɗaya ce wannan batun kan a fara rayuwa cikin azabar dan adam ya rena rayuwar da ya a duniya yake ganin ta kwana goma ce Allah ya ce a'a an zaki ba ta kai ba goma illa bisum illa yawma dukkan rayuwar da aka yi bauta wuce wuni guda ɗaya ba rayuwar guda ɗaya don mai mutum zai jawo kansa bala'i da fadawa cikin wannan kaskanci Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا na'am to yanzu arna duk labarin da ake akan na za a tashi alkiyama ne za a dawo da mutane a canja wannan ƙasa a yi wa mutane gidan aljanna da gida na wuta abin da yake ba su mamaki duwatsu yanzu in kun ce za a tashi alkiyama to wannan duwatsun wa za a yi da su wane mai ƙarfi ne zai ɗauke su in an ɗauke su ina za a kai su in ko ba za a iya ɗaukewa ba to ba wanda zai tashi alkiyama kawai bacci za a yi ta yi hikima ya sa yawan da Allah ce to gaya musu wa yas'alunaka suna tambayar ka anil jibal dangane da duwatsu faqul ka ba su ansa yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su ne a ranar gobe alkiyama nasfa rikewa irin ta tilis nika mai lauki haka za a wa duwatsu a ranar gobe alkiyama in ji mai wando za a musu nika ɗaya laushi ko to ana zuba su kawai tilis kawai ya ga ya zama kura da iska ta kada ku sai ka neme kamar fulawa an gama in dai cirikin ka sai da fulawa guguwa tana tasowa ka bude to watan watan rana sai dai ka dauki bahunka shi ma idan bata yi gaba da shi ba to yadda za a wa duwatsu a ranar gobe alkiyama yadda ka san nikan fulawa haka Allah zai musu to in an nika zan fulawa ina dutse kuma an gama da shi ko yara aka ajiyewa da kwano da kwata sa karar da shi fa qul yansifu rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا fayadharuha qa'an sai Allah ya bar wannan doran kasar qa'an sarari ne safsafa wanda yake fetal babu komai akan shi dama duwatsu ne da kwazazzabe suka sa ta yi tudu ta yi kwari in dutse ya danna na a samu kwari in ya danne na nahi a samu rami to in an cire su kasa za ta dawo kamar yadda Allah ya fara himfuda ta fetal haka za ka gano ta safsafa fili ne flat a kwance la tara fiha iwajan wala amta baka ganin inda ya tudu ko baka ganin inda ya kwari baka ganin rami baka ganin tudu la tara fiha iwajan wala amta يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا to idan aka mai da kasar wannan fetal ko ina kana ganowa sai kuma Allah ya turo ni mala'ika sai ya sake wata hura sai ya kirayi mutane da ya yi kira ko an yi miƙe ya daga kai zai gano shi kuma sai a saka shi gaba wannan shine da kai filin mutane alkiyama tatarab tatarab tatarab tatarab da gajiyayyu da ba gajiyayyu ba da masu zafin nama da masu yi a gajiye da masu tahi suna faɗo haka za a bi wannan mai kira ya ce yau ma'idi ya tabi yuna da'iya a wannan rana mutane za su bi wani mai shela la'i wajala babu wanda zai kauce masa kowa aka zai tasa shi gaba wa kasha atil aswat a ranar za ka ji idanuwa sauti ya yi ƙasa ba a iya daga murya kasha a tsorace ta yi can ƙasa fala tasma'u Allah ce ba abin da za ka ji a wannan ranar illa hamsa sai rada ɗan ƙasa idan aka samu wani malami mai tsoro ko mai ban tsoro shiga aji yara to in suka takura can wani in fitsari ya kamo shi aka jaga yana so ya gaya masa fitsari ma yake ji ya tambayi mana ko kada tambayi mana yana jin tsoro saboda haka wanda ake gaya bai gane me ake gaya masa baranta na mana shi da ake so a tambaya din to a wannan rana a kiyama haka za ka ji fala tasma'u illa hamsa da irin dirjan kasa abin da za ka ji Allah ka samu ji a sa'a
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا yau ma izin wannan ranar latin fa'u shafa'a ceto ba zai amfani ba gata ba zai yi amfani ba kusanci ba zai amfani ba shine abin da Allah ke nufi da latin fa'u shafa'a duk alaƙarka da kowa ba za ta yi amfani ba illa man azina lahu rahman inda za a samu amfani shine wanda Allah ya masa izini wane na baka dama a ƴan uwanka ko a danginka ko a mutanenka akwai wane akwai wane wa radiya lahu qawla Allah ya amince da maganganun wane ya amince da furicin wane da ayyukansa Allah ce to karbi cetonsa na baka dama je ka ka karbo belin shi in magana akan sa za a saurare ka in ban da wannan ba wanda zai iya amfani a ranar gobe a kiyama yawa idan la tanfa'u shafa'atu ila man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah ya sani abin da ke gaba gare su a hawalal khalaiq duk abin da mutalitu suka ambata suka aikata kafin a tashi alkiyama Allah ya sani a tsayuwa da bayan tsayuwa ta alkiyama Allah ya sani ma bayan aidihim wa ma khalfahum wala yuhiquna bihi ilma amma halitta ba ta isa ta kare wa Allah madaukakin sarki sani ba shi Allah kwakwaf ya san kowa ba wanda ya isa ya san Allah sai iya abin da Allah ya sanar da kai game da shi Allah
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل Allah وشما ya ce a ranar alkiyama anatil wujuh fuskoki za su kaskanta ga Allah madaukakin sarki kowa ya rena wayo wala yanzu faɗa muke muna cewa in muna faɗa muna Allahu akbar wallahi in ranar ta zo mu din sai mun rena kawunan mu wa anatil wujuh lil hayyil qayyum duk wata fuska sai ta rena wayanta sai ta gane ba ta da wayo sai ta kaskanta gaban Allah madaukakin sarki alhaj wani rayan sarki wallahi sai an kaskanta gare shi alƙayyum tsayayye wanda ya tsaya da kafafun shi yake tsaye da zatin shi wallahi duka fuskoki sun tsaya gaban shi wa qad khaba man hamala zulma ko Allah ya ce duk wanda ya zo da zalunci a wannan ranar wannan yayi asara Allah karka kai mu da zalunci
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Allah ya ce amma wannan rana wanda ya zo da ayyuka na kwarai ya zo da imani ya yi ayyuka nagartattu wa huwa mu'minun alhali yana da imani lokacin da ya aikata wannan ayyukan fala ya khafu zulman shi ko ba zai ji tsoron zalunci ba ba za a zalunce shi ba ayyukansa za a tsare za a lissafa za a biya shi salin alin a kan shi fala ya khafu zulman wala habma kuma ba za a masa kauro ba duk abin da ya cancanta a bashi za a bashi kuma a mai kari akan abin da ya cancanta da shi Allah baya kauro a wajen sakamako
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا Allah ya ce wa kazalik yadda na baka wannan labarin haka Allah yake ya saukar ma da alqur'ani qur'anin kuma yace balaraban littafi mai fasaha wanda in an yi bayani ana ganewa yanzu dai kaga mu da bakaken fata ne amma wata muna iya karanta larabcin mu harari ma'anar daidai gwargwado mu faɗa kuma fuskanci sakon daidai gwargwadon abin da Allah ya sa mu so mu fuskanta to ya kuma in ka samu balarabe da ya san larabcin kuma ya san alqur'ani ya fahimci alqur'ani ya zai ci sakon da yake cikin alqur'ani kace wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id mun sarrafa horo da jan kunne a cikinsa Allah ya ja kunne kala da kala yanzu ana gurin da yake gaya maka alatil wujuhu lil hayyil qayyim jan kunne ne yake maka wa qad khaba man hamala zulma wannan ma jan kunne ake maka Allah yana gaya maka za a nike dutse wanda ya nika dutse Allah mun tuba nika kahi ko me zai masa wanda ya rugurgurza dutse yayi lauhi dan Allah kahinka me zai a wajen Allah madaukakin sarki yanzu injin da ya duka dutsen dutsen dala me zai da kahinka in aka watsa ya san ma an watsa to wannan duk wani hado saro ne na horo Allah yake badawa ina ce maka wasarrafna fihi min alwa'idi mun zo da jan kunne kala kala a cikin wannan alqur'anin la'allahum yattaquna mun yi haka ne kawai dan mutane su ji tsoron Allah madaukakin sarki su yi masa takatsantsa ko ba Allah a hankali la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma alqur'anin ya tunasar da su ya zamanto musu wa'azi ne Allah samu wa'azinta فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Allah ya ce fata'ala Allahul malikul haqq dan haka Allah ya ɗaukaka girman Allah ya kai da kansa wallahi da ya kalli yadda yake bayani a alqur'ani ya san ba wanda ya isa yayi kuma ya san yana da izza da buwaye kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ya ce fata'ala Allah Allah fa ya ɗaukaka al malikul haqq sarki wanda yake tabbataccen sarki na gaskiya duk wani sarki na taka ne amma hidin tabbatancin sarki ne almalikul haq wala ta'jal bil qur'an Allah ya ce karkawa alqur'ani garaji ya manzon Allah karkawa alqur'ani gaggawa min qabli an yuqda ilayka wahyi tun kafin a gama zartar ma da hukunci ko wahayin abin da ke cikin alqur'ani ma'ana an fara karanta ma alqur'ani kafin a kare ka ce hikenan ma dakata dakata na gane a'a ba a wa qur'ani haka in an fara saurara tukuna he an kare ka ce haka ake nufi sannan ka ɗauka ba irin abin da bayani ba ne ba haushe yake yi ko irin yan boko da an fara ce da ka tashi kenan ba ya ka ƙara samu na gane mai kake so ka ci shi manzon Allah idan an zo karanta masa alkur'ani so ake yi shiru sai mala'ika ya ƙare ya ambata masa ya ji sakon sai a ce karanta to kai ma yanzu karkawa ƙur'ani ganganci kar ka faɗa sai ka gane sai ka fahimta sai ka tattara saƙon ya zo maka sannan sai ka faɗa wala ta azal bil qur'an kada ka wa alqur'ani garaje min qabli an yuqda ilayka wahyi wa qul rabbi zidni ilma ka ce ubangiji ka ƙara min ilimi wani aka ce shine abin da aka umarci manzon Allah ya nemi ƙari amma in ba haka ba duk abin da aka bahi wadatu da shi amma qur'ani sai aka ce ka ce ubangiji ka kara min ilimi Allah ka kara mana ilimi ka kare mu da alqur'ani
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما na'am wannan kuma ita ce kissa ta biyu cikin manyan kissoshi da wannan sura ta zo da ita kissa ta farko kissar annabi Musa alaihi salam kissa ta biyu annabi Adam da shaytan a gidan aljanna to bayan ya gama yin akan annabi musa sai kuma ya biyo da ɗoraya da darasin da ake so mu ɗauka a cikin rayuwar annabi musa da abin da ake so mu kauce a cikin kuskuren banu isra'ila sai kuma ya juyo zuwa ga kisa ta biyu ya ce wa laqad ahidna ila adam kafin kai mun yi alƙawari da annabi adam fanasiya ya manta wa lam najid lahu azma ba mu samu ƙarfin kuduri da ƙarfin ne a tare da annabi adam ba yanzu ana so a gaya maka menene asalin annabi adam baban ka ma an yi alkawari da iya manta kai ma ba mamaki yau da gobe ka rika manta wasu alkawarin da aka yi maka amma ba hanzari aka baka ba kullum ka ke manta ba Allah yana so ya baka me yasa nayi uzuri da baban ka annabi adam mantuwa yayi yasa tun kan ya baka kissar sai ce masa ahidna ila adam fa nasiya sai ya manta wa lam najid lahu azma ba mu samu ganganci da garaje a wajen sabo ba yasa Allah madaukakin sarki ya ce masa
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى shi kuma kisar annabi adam yadda ta fara Allah ne cewa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam din usjudu li adam fasajadu dukkanin mala'ikun sun yi sujada illa iblisa aba sai iblisa shine kangare bai bi wannan umarnin ba
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى shaidan yana ƙi sai Allah ya ce masa ya adam to annabi adam inna hada aduwwun laka kaga wannan makiyinka ne tun daga wannan ranar har Allah ta hayar kiyama za ku yi kiyayya da shi gaba ce inna hada aduwwun laka wani zaujik kuma abokin gaba ne na matarka ba kai ba shi ba ita ba shi aduwwun laka wani zaujika fala yukhrijannakuma min aljanna kar ku yadda ya fidda ku daga aljanna fatashqa za ka sha wahala fala yukhrijannakuma min aljanna kada ya fidda ku biyin daga aljanna haka umarnin yazo ke karki ya dafa fita kai karku yadda ku fita in kun fita sai kalli namijin sai ce fatashka aka sha wahala ana yasa muke gasuwa ai mu biyun aka yi aka ce kar ayi laifin namiji da mace amma da Allah ya zartar sai ce in kuka fito fatashka kai namijin wala za ku sha wahala yasa duk inda aka raba rayuwa wallahi mace a sama take duk yadda take ganin tana shan wahala to ba a musulunci ba dai sai dai a wasu addinan amma idan a addinin musulunci ake wahalallan goga ne kawai amma ita gaskiya sarauniya ce lokacin shan wahala ta kawai da lokacin haɗin kayan hin ruwa suna gaban wuta kan ana balbala kirjinsu suna jinta ko'ina amma in ba dan wannan ba to rayuwar mace ta ko'ina ka taba akwai sauki wallahi kana bacci wani mai gidan zai sauka daga kan gado ya yi sammako daji yana kuma jin tsoro ko muci zai iya saransa ko ba zai iya saransa wani shanu zai kada aiki zai da shanu nasa asusuba ta idan ta tahi da safe ta wanke ido ta dumama dumame kuma ya aika yaro kuma himarin da za a aika namiji ne dan karami sai aka yi da kwano kai masa gona shi ne a gabancin abincin safon shi in dan guntun yaji aka yi a nata za ta baɗe in dan guntun man shanu aka yi a nata za a zube kai kana gona sanda haka za a kai maka da rana in ka dawo ka zo kai za ka ɗaure shanu namiji za a ba hannun ya tafi ya kora su kiwo ita kuma tana gida abinci za ta yi in ta yi kafin ka dawo da taɓi mata ƙoyi in yayi kaɗan a ce maka babu sai da ɗan jika maka gari su da yara sun cinye rayuwar duk inda ka juya ta ginin gida kai ne neman abinci kai ne neman auren kai ne akwatu kai ne gidan haya kai ne ana ruwa kai ne ana rana kai ne fala yukhrij kuma min aljannati fatashqa zaka sha wahala yasa aka sake nan naga namiji kar ka kuskura a fito kana da karin matsala in ba fito ba إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى Allah ce kana da alkawari a cikinta Allah ta jo a fiha ba za ka yi yunwa ba in dai kana aljanna kullum bulbul a ƙoshe kake Allah ta jo a fiha wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba asirinka a rufe ki duk ran da ka fito duniya sai yan kyalle ma ihe ka bala'i wallahi ga yana ko ina ji a duk kyalle ya wahalar mu ko inna laka Allah ta jo a fiha wala ta'ara daga ce fa ne he riga an karan nan ka ajiye wannan ka ajiye wannan yanzu tambaye mai ayya da yawa da mata da yawa dan kare dinkin sallah kadai na azumi ya yake bala'i an ya kare hijabi in ya kare takalma in ya kare sarkoki in ya kare yan kunne in ya kare abincin sallah inna laka Allah ta jo'a fiha wala ta'ara daga yin wahayi tsumma ta amma a aljanna kana da garanti ba ce fa ne Allah ta jo'a fiha ai kana cewa na azumi Allah ba ka san shi ba tukun har yanzu ko kana yi matan kana ni na san baka tefa ne wallahi a duwun da bai tefa ne ba zai gane ba daɗin aljanna amma wanda ya san tefa ne in aka ce masa Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba yunwa ba ranzara ka fito tefa ne wallahi ba za ka gane ba a zama mai gida sai an ya ɗau asuba ya ɗau sanyi mai tsaki yana mekiya da tazo ta laika masa tafai babban mu ya kare wallahi ko ya meke wallahi bacin ya kare kenan wallahi ya duro yana tsoki yana bacin rai wallahi ba za da ra'ayi saboda ka zai fito bakin titi ya kasa tsare yamma zai yi ko gabas kudu ko arewa ta ina zai fara faskare zai ko ruwa roƙo zai yi ko kuma ana zai ɗauko banki zai je ko kuma atm wallahi akwai problem amma duk wanda bai ruko jaka wala dan gata ne musamman wanda ake da kwano a gidansu da iyaye za su yi reno su yi wani mitin duk in shekara goma har takwas inda su wasu hutun wata daya ba ku wani kwafas ko sai da mu babu hutu kowa wata ɗaya rike kansa wallahi Allah duk kaga wannan kamannin su sun canja duk wani yara masu tara su mahaita musu nauyi wallahi sun aske wallahi ka ga yaro malam su ma tum a kan shi wallahi ba ya tefa ne da kansa wallahi dai ba wanda zai aske masa to da dai bi da dako zai ji ko da dakon su ma inna laka la tajua biha wala ta'ara yace yan kana da alƙawari ba yunwa ba tsiraici ba tufafi ba tefa ne yanzu kwan aka fito ai muna faɗa an na ta jo a fiha wala ta'ara وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى wa annaka Allah ce kana da alƙawari kawai la tazma fiha babu kishi a cikin ta inda kake gane matsalar kishi a Ramadan kuma a ce ba wuta a ce mai kungu kungu ba ta ƙara so ba sai ga mutane kamar za su yi dambe a kan kansa azumi fa akai dan ba ma'ana yi ko kankara za a saya ka ga mutane da ƙarfi da hankalinsu da tunaninsu ba kyauta ba ake rabawa kawai kuɗin yake so ya metsa a bashi ya ga mutane suna neman za su yi dambe za su yi masifa saboda yana so ya jika ruwa ya jika makogwaransa ya maganin kishi ruwa aka ce a aljanna babu wannan la tazu ma ufiha babu kishi to wanda bai kishi ba ina zai zo sayan kankara babu to ba za ka gane matsalar kishi ba sai kana azumi kuma a lokacin zafin rana yasa mata ilmin Allah ya hada su wa anna laka la anna annaka la tazma fiha wala tabqa ba za ka ji zafin rana ba zafin rana yana farawa ne lokacin walaha lokacin hantsi to daga nan ne zaka ji mutum ya to yau sai a hankali hantsi yana zai fara gane akwai matsala to ce hantsin ma ba dukan hantsi a aljanna barazana dukan rana wa annaka la tazma fiha wala tabqa yanzu dan bangare kadan ne aka kunna masa ka zauna a aljanna wannan hudin sun ihe ka in ka kuskura ka fito ba ta shiga wallahi gadon bayan ka zai gaya maka duk wannan bakin namu wanda bakin Allah da annabi har da bakin wannan zamu ranar wallahi yaro aka daga ya a cikin zanan goyo abin ya awa jajir kamar dan turawa amma dan manza da an fara mai kohi rana tana gasa shi wallahi ka rasa yadda aka yi da baki saboda yau nan zafin ranar akwai matsala wa annaka la tazmu fiha wala tabqa inda Allah zai dinda iya mana ita bi wata wata fito da yau mai sun koma farare Allah rawa da zafin ranar nan Allah sa yadda muka sha ta duniya babu ita a lahira Allah sa ban da mu wanda za su sha ta Allah sa mu sha iya ta mu
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان yanzu kaga fa Allah ya fara maka ta gurin da ita ce logar logar aka bashi fa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wannan makiyinka ne hina matarka so duk ta inda ya fito yayya ce ta kawo shi ita ce kawai satar ansa to amma yadda ka san ɗalibi ne kai ta gaya masa zan tambaya zan tambaya zan tambaya ita ce rahi malamin da gaske ki shi ya ɗauka wasa kake masa to shi ma haka aka yi wannan abokin gaban ka ne amma sai da ya zo shi fa wasa wasa ilaihi shaytan qala sai ta wasa ya adam ya kai annabi adam hal adulluka ala shajaratul khuldi in nuna maka itaciyar tabbata yanzu ba an saka a aljanna ba da wata ran ba korar ka za korar ka za amma in nuna maka wani sirri wata bihiya ce ubangiji ya ce ma karkace ita wannan bihiyar duk wanda ya ci baya fita ita mala'iku suka ci yasa ba zai kore su ba hal adulluka ala shajaratil khuldi in nuna maka itaciyar zama wa mulkin la yabla da mulki wanda baya karewa in ka fara mulki har abada ta zarci itaciyar ta zarci wala da ita muka siyo muka fito kuma ita ce take kashe duk shugabannin afirka da duk shugabannin duniya ta zarci duk wanda ya hau kujera wallahi sauka da wahala a kanta ‘yan kaɗan ne wanda Allah ya zarrabe su su ne za ka ji cewa ba su damu ba ko su sauka ko kan su sauka amma duk wanda ya hau shugabancin najeriya tun da aka fara demokaradiyya ba wanda ba masa zarce baba ne kaɗai ta ya ƙagu ya koma daura amma kowa ta yake a zarce haka aka yi da obasanjo haka aka yi da jonathan yar ado kuma allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi amma mutane duk wanda ya hau ta yake ya zarci to annabi adam tun daga aljanna haka aka gado har adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla to da yake haka ɗabi'a take annabi adam ya bai bakun da ya gaya mu permanent zai zama na dindindin a aljanna kuma za a bashi mulkin da wani shugaba ba zai zo a bayansa wa mulkin la yabla sifar mu ce sai dai Allah ya gyara نعم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى نعم to lokacin da shaidan ya yi masa wannan hudubar ya gaya masa cewa ga wannan bishiya shajaratul khuldi bihiya ce har ya mata suna fa shajaratul khuldi wa mulkin la yabla itaciyar yan magori tana maganin sanyi tana maganin zafi ita kadai ta magance gaba ta magance baya to hima haka ya dan ya gaya mata shajaratul khuldi wa mulkin la yabla kuma da ya gaya musu ya ga annabi adam kamar bai yadda ba yace na gaya maka ko yace na rantse ma da girman Allah wallahi gaskiya na gaya ma nasiha na maka in ka ji to wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin ya rantse musu da Allah sai na rantse da Allah gaskiya na gaya muku to annabi adam ne lokacin da ya fara ji an rantse kuma ya san yadda ya san girman Allah ba da a rantse da Allah ba da gaskiya ba shi yasa duk mutumin kwarai yaudararsa babu wahala duk wanda kaga an cuta za ga galibi ana amfani da wani saukin halinsa ne a cuce shi yana da yadda sai amfani da yaddarsa sai a cuce shi bai da ruwa sai amfani da rahin ruwarsa a cuce shi amma an kana so ka sha wahala samu ƙungurorin ɗan iska ɓarawo maha'inci kaga inda kafin ka yau da rahiya za a yi da ka'ula ka'ula ya dariya ta ha bugu sai ne za ka cuta saboda wannan saboda ya san shi ma haka yi to amma da ka zo ka samu usta da kawai minti biyu uku kawai hikin an gama kasa ce wallahi tallahi fa wallahi malam haka aka yi ce Allah sarki Allah sarki ta hikinan ta bako mai bako saboda an ce masa Allah yi ma na badan haka aka yi wa kasar huma inni lakum ala minan nasihin fadan lakum bi ghurur Allah ya ce kawai fada ma za ka shajarata anan kuma sai Allah ya ce fa akala min sai suka ce fa badat lahuma sawatuhuma suna ce kawai tumbur kawai hikinan sai ta kawai ya fito fili tun da dama an gaya masa an laka alaka an na laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba tsare yana cin itaciyar kawai ya ga hina a hina miji ne bul ko ta fito ita ma annabi hawa ko ta gani shikenan wa qafiqa yakhsifani alaihi wa min warqil janna kawai ta kai ga kare bishiya kuma babal babal babal ana daura ganye sai a rufe kuma gaba shine tun daga ran nan kuma yayin tufafi ya kama su yanzu sun sai ganye to a matsa a matsa a matsa har yau dan adam bai daina dabarar abin da zai suturce wannan tsiraici nasa ba duk wani abin da ake fakau a ribe gaban ne shine babbar matsala har yau dan adam bai daina ba wa qafiqa yasifani alaihima min warqa aljanna wa asa adamu rabbahu Allah ya annabi adam ya saba ubangijin shi fagawa ya bata a dalilin wannan saban da yake
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى sun majita bahu rabbuhu sannan ubangijinsa sai ya zaɓe shi daga baya bayan ya samu kalmomi daga wajen ubangijinsa ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ce ya ubangiji mun zalunci kanmu mun yaudari kanmu mun cuci kanmu wa in lam taghfir lana Allah in baka mana gafara ba wa tarhamna ka dukanmu lanakunanna min al-khasirin Allah mun zama cikin atababbu mun zama cikin asararru to da ya faɗi wannan kalmar fa majta ba rabbuhu sai ubangijin sai ya zabe fataba alaihi ya karbi tubansa wahada ya dawo da shi kan tafarki madaidaici
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى qala habita minha jami'a Allah ya ce ku biyun ku sauka da kai da matar taka duk an gama kowa ya fice ba za kuma da ba ku bane yan zama to ku zauna inda laka fi Allah ta zo a fiya wala ta ko har adulluka ala shajaratul khuldi ko ga itace ya zama to kun ci ku zauna mu gani Allah ta ku buce Allah bi qamin ha jami'a tunda kun fita yanzu kun gane yaudarar ku yayi kun yadda cewa abokin adawar ku ne da na gaya muku sai ya ce ba abokum li ba abin abu eh ku fita ga baki ɗayan ku in ya san kun fita ku yi gabar a ciki in kun ga dama ku sake ba shi dama in kun ga dama ku yadda abokin gaba ku ne wannan hadda mu a cikin wannan maganar ba abokum ne ba abin adu sai ce fa in ma ya ati annakum minni huda idan sako ya zo muku na aiko dan sako na zo da alqur'ani na zo da shiriya fa man ittaba hudaya duk wanda ya bi shiriyar da na turo da ita fala ya zillu ba zai sake bata ba wala yashqa ba zai sake shan wahala ba duk wanda bai bi fa zai sake bata a duniya kuma zai sha wahala idan ya dawo lahira shine fala ya zillu wala yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Allah ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ambato na ya je mashi Qur'ani ne ko sauran littattafai wanda suka gabaci alqur'ani mutum ya kangare yake aiki da shi fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ce wannan yana da rayuwa mai kunci mai wahala mara daɗi wala har yanzu ka kalla duk wanda bai bi tafarki madaidaci ba za ga rayuwarsa akwai wahala a cikin ta akwai takura a addinance a wahalce a duniyance a wahalce fa inna lahu ma'ishatan banka sannan kuma ka same shi zuciyarsa ba sanyin rai ba farin ciki ba hutu a cikin ta wala wani ko ka gan shi walwala da mota mai daɗi da gida na alfarma da mata da masu hidima wallahi bakin ciki ne yake damu shi yasa wani za ga ga alati ga komai amma ya hau kan beni kuma ya yara ta kansa ko ya hau beni hawa bakwai ya kifo saboda ya rasa abin da zai ji daɗi a duniya fa inna lahu ma'ishatan danka yace wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tayar da shi a ranar gobe alkiyama a makance makahu zai ta a filin alkiyama
قال رب حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا qala sai ya ce rabbi ubangiji na lima hashartani a'ama Allah me yasa aka tada ni makahu wa qad kuntu basira alhali a duniya da ni da gani na kwaro kwaro
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم Allah
تنسى sai ce maka kazalika atatka ayatuna ni ma haka nan ayoyina suka zo maka fa nasita hakai banza da su wa kazalika al-yawma tunsa kai ma haka za a mantar da kai a wannan rana yadda ga alqur'ani ka manta da shi kai yadda kake so a duniya haka yau za a rufe idanunka ba za ka ga yadda kake so ba a filin alkiyama wa kazalika al-yawma tunsa وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى wa kazalik Allah ya ce kamar haka ne najizi muke sakayya man asrafa ga duk wanda ya barna kowace irin barna kai haka Allah zai maka hisabi a ranar gobe alkiyama wani a tashe shi makaho wani la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-ma wani zai je a gefen daya a shanye wani yana tahi yana faduwa kowa da irin yadda zai je ma Allah a rana gobe alkiyama yace wa kadalika najzi man asrafa duk mai barna haka za mu masa sakayya a ranar alkiyama wa lam yu'min bi ayati rabbi duk wanda bai imani da ayoyin ubangijinsa ba haka Allah zai saka masa wala azabul akhirah Allah ce kuma tabbas azaba ta lahira da za'awa masu laifi a ranar gobe alkiyama ashaddu ita ce mafi tsananin azaba da dan adam ya taba gani wa abqa kuma ita ce dawwammamiyar azaba duk azaba ta duniya suna ce azabar lahira ita ce dawwammamiyar azaba
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى na'am na'am to wannan ita ce wadda zamu tashi akan ta idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ka amfane mu ka ba mu aiki iko aiki da shi wanda yake na kuskure ka nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin